إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markar ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba goma ga wata na safar hijira shekara 444 wanda ya dace da bakwai ga watan tara 2022 muna cikin littafin motsa ta imam malik insha Allah za mu darasi na 104 a cikin motsa ta imam malik darasi na 104 insha Allah muna cikin ala da hudu ne muna cikin al'amulfin nahar aikin da ake yi a ranar sallah talayya kayan nan akwai wani uwa ya ba malam hassan saƙo ya su da allah hudu a gaya ma 'yan uwa iya san su don allah kuma a isar da saƙon shi na ga daga kano ne da sunan shi da to dai mutumin kano ne da taƙaice ya ce iya suna jin abin da ake kuma suna fata ta alkhairi ga jama'a na ga namun ta sunan da shi na san da ya ji dai dama ya ce iya gani kai tsaye ga abin da ake kuma sa cikin addu'a Allah ta yi maka mishi iya cikin wasu al'amura Allah biya bukata muna kenan mun yi bayani cikin wannan babi kan mas'alar abin da ya dace a yi a ranar sallah an yi bayanin magana ta soke dabba hadaya ƙa'ida ana soke ta ne a makka da garin makka da mina duka wannan kewayen wurin yanka ne ƙarshen karatunmu na hadisun abdullahi bin umar na bayani da yi in nazar ne ma'ana idan mutum dabba ce zai yanka ta hadaya zai yanka a can zai yanka ta a ko da gindin wajen ka'aba ko a mina ɗaya ne amma in dabba ce kurin kai niyya ka yanka matalakawa ko da haramun ka ce za ka yanka duk da ka yanka a duniya ta yi wannan shi ne magana sai cewa za mu tashi ya ce wa haddasa ni kenan hadisi na biyu a cikin baba na uku za mu tashi cikin al'amurfin na hadisi na uku a cikin za mu tashi sha Allah wa haddasa ni a malik a nishan bin urwa anna abahu kana yin haru gudunahu ƙiyama ƙala malik la yi juzu da hadin an yi halika ra'asahu hatta yana har hada yahu wala yan bagi da hadin an yana har kafa da fajar yau manahar وإنما العمل كله يوم النهر الذبح ولبس الثياب ولقاء التفس والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النهر abinda yake dai wannan hadisi imam malik ke bada labari daga hisham bin urwa iya bada labarin baban shi kenan urwa shi urwa kenan kana yana harbu da nahun kiyama yana soke raƙumin shi na hadaya a tsaye san asali raƙumi ana soke shi a tsaye ba tsugunna ba yadda mu muke yi a tsugunne a darme a tsaye ake mallake kafa guda a soke shi iya faduwa kuma kenan ya kare shi da ke Allah ke magana cewa fa za waje ba zunuba ba kullum na kai mun magana waje ba zunuba ma na faduwa kenan asa kai da abin soke shi ake a tsaye kenan daga ya kare sai fadi ya ida to kenan yana soke taguwar shi a tsaye bayan wannan magana ta ta'urta bin zubair sai yace qala mushku imam malik yana cewa la yajuzu li ahadin an yahlika ra'sahu hatta yanara hadayahu yana cewa bai halitta ga wani kowane ne ya so ya aske gashin shi har sai ya soke hadaye shi nan me kenan imam malik fujun da yake so maka kenan ba a yin aski sai bayan yanka ko sokewa kuma bayan wannan magana ta hana aski kayan yanka sai ce kuma wala yanbaghi li ahadin an yanhara qabla al-fajr haka kuma bai halitta ka soke dabbaka kayan keto wala al-fajr dan magana ta jiwa daban ko magana ta sokewa daban shi suka ko yankawa ba a yi kayan al-fajr yace wa inna man amalu kullu yawmin har domin magana aski aski magana hadaya duk wannan ana yin su ne a ranar layya kenan wanda ya kayan alfajir bai yi ba a yau mana da ya ce maka wani na mal'amal kullu yau mana dukkan ayyukan ana yin su ne a ranar layya da mi da me ake ranar layya ce azabahu da yanka ko da yanka walubtu siyab da sa kaya na yau da kullum kina huta kayan harami sa kaya na yau da kullum walqa'u tafas da huta kazama ta wanka da magana wankan warci dai daula da aka sani dai ta huta daula da maganar aski duk la yakunu shay'un min zalik duk wannan da yanka da sa kaya na yau da kullum da wani yankan warce da askin ba wanda za a yi a wannan na wannan ayyukan ba wanda za a yi kabada munaf ba wanda za a yi kafin ranar sallar layya ke duk wanda ya ciki da haka kenan bai yi su ba akan ka'ida ta shari'a shine abin da nan imam malik ke so ya bar imam labari to nan wa duk da mun san wannan abu ne cewa imam malik ya wannan magana to amma eh haka idan muka diba tsarin tartibin manasik da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya zo ya jiwa ya zo ya soke ya yi aski ta kwanzafin ifada tamayin kishiyar haka lalle haka amma manzana shi a rayuwar shi a aikin da ya yi an mai tambayoyi ire-iren wannan wanda ta yara sura la ni ban ka aka ba he da na yi aski ma ta kwanne jiwa wanda ta ni ban ka aka ba he da na yi tsawafi ta kwanne duk dai wani ya jiwa gaba haka suka ta aikin da wani amma aiki an yi amma zai gabatar da wanda ya kamata a jinkirtar ko jinkirtar da kamata a gabatar da shi haka ya suka ta aikin amma duk da wani tambaya ni na yi shiwa kayan asiki na asiki kayan shiwa na yanka kayan asiki duka wannan na asiki na asiki kayan yanka sai ce ifalo la haraj ya ce jirka babu lahi kenan lahi babu lahi dan kai kenan ki amma shi dan ma gani ba kama abin bai bane ba a gaskiya na san hadisi tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam in dai har an yin yayi kuma ya ce wala haraj ka gani bayan ya yi kuma ce babu laifi wala haraj wannan shi ne madogarar babba lalle amma nan shi magana da shi ne mamalika suka nan ba me yake cewa nan ba nan magana ba babban matsalar shi ka yi kahin wunin shi ne bai kamata ka yi kahin kenan duk an halitta zuwa jiwa cikin dare daren munzalin daren sallah amma shi wani abin da aka jiro gaba daya kenan an haka yi su kayi wannan kenan baka yi su ba a ran layya magana kenan nan kuma ce magana jerawa daban amma wannan ba yi su kenan kayan sallah da abin da ayyukan da aka jero yanka aski wannan mai aka ta soki mai aka ta hudda faratan sauransu duka wani aiki da ake ranar sallah kenan ba a yi su kayan sallah magana kenan abin da kisa bari labari sai alhilaq alhilaq mana aski aski shi ma wani aiki ne daga cikin abin da yake cikin alama ta warware harami bayan jiwa to yaya matsayin aski akwai aski akwai sese akwai at-taqsir akwai al-ihlal حدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله آله وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين نعم يسوكن تامك مهمنشن ko fadalar aski a kan sese cikin aikin hajji a umara da abu ɗaya ne abdullahi bin umar ke bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya addu'a ta Allah ka ji kan Allah marhamul muhalliqin Allah ka ji kan masu aski sai sabai suka ce wal muqassirin ya rasulullah har ma masu sesen ya manzo Allah ka cikin addu'a sai kisa su sai da ƙara alamar hamlin muhallikin Allah ka ji kan masu aski ta kwan suka sakta ya rasu lullahi wani mukassirin tubace wani mukassirin nan ya kawo kenan a na uku ne ce wani mukassirin da kwan su kawo cewa a bayan na uku ne ma a na hudu ya kawo wani mukassirin wannan iya ka tabbatar ma da mahimmancin aski a cikin aikin hajji wannan magana a nan sarasa ana magana a ina ne yi ta wasu ce a hudabiya wasu ce a ya yi ta ne a hajjin bankwana duk da magana hadisan sun yi zawa karara a hudabiya to ma da hudabiya ne dindin masa'ala ce ta maganar aski akan akan sese kuma hatta ma a cikin yawan makata hajjin bankwana ma wannan bayanin annabi ya yi shi ga mutane sahabbai cewa mahimmancin aski akan sese duk da maganar cewa ko ne yayi duk wanda ka yayi amma aski shi yayi da zama ga masalar da ake samu dan akwai a wani hali in ka ce kai aski balle wanda yake zuwa nake zuwa haji daga baya ga umma ga tamattu'i ga umara ga haji an zaka ga sai shi yayi a kan aski ga wanda ya tamattu'i mana ga umara yanzu dai nan iya tabbatar mun da cewa bambancin ko hihikon aski akan sai sai zana yadda ya addu'a biyu a uku ne suna kira masu sai sai yakin ma ya ce wani mukassiri wannan ruwa bayan imam malik imam bukhari ya kawo ruwa haka imam muslim ya kawo hadis wa haddathani an malik an abdurrahman bin qasim an abi annahu kana yadkhulu makkah layla wa mu'tamir fa yatufu bil bayt wa bayna safa wal marwa wa yu'akhiru al hilal hatta yusbih ولا قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه abin da yake nan sai ka maka maganar aski ko jinkirtar da aski ya kawo cewa zafin kasim ke ba labar kasim bin muhammad kenan shi yana shiga maka cikin dare iya umara يعني تمتع كده زي عمره فيطوف بالبيت وبين صفا والمروه زي طواف شنا كعبه يسفى مروه اما ويؤخر الحلال زي جنكر تد اسكن حتى اسكن حقا الله واي yasa kama kenan ba laifi bane ba jinkirin aski illa cewa ga mai umara baka warware harami sai lokacin da kai aski ba dama ka hudda harami sai ka yi jira ka yi asita amma babu laifi kenan ka je ma ka kwanta ka yi barci da sa ya ka huta ka je ka yi aski daga baya ba laifi ba ne ba a ce a jinkirta shi a kan tsarin sa'ayi tsakanin safa na marwa ka yana iya ɗan jinkirta aski a bayan sa'ayi za mu ce ya ce wa yi akhirul hidaka hatta su yana jinkirtar da aski har sai garin allah waye ƙar walakin la'udu ila bait amma bai komawa ka'aba yin wani aiki hatta halika rasa sai ya askin zai koma aka kafa aka an kafa da nan tawafi nan naka da sauransu bai komawa ka'aba yayi wani sabon aiki a ka'aba yace qal wa rubbama dakhala masjid fa awtar fihi wa laqab al yakan yi wani lokaci ya yi sa'ayi ya yi ji ya yi abu ya kwanta ma yan ya dawo cin zai komo masjid haram amma har zai kai ga masjid amma bai zuwa wajen ɗaki ya wani abu amma zai iya dawo masallaci ma ba tare da ya aski kin bai hanawa kai umar ka kare ka zo kai sallah ma tare da jama'a kuma gaba ka je ka aski magana kenan yace wala ya karbu bai kusantar ɗaki ka domin ka san ɗakin albaita daban masjid daban masjidil haram kenan kewaya albayt kuma ita ka'aba ake ne wurin da ake kewayawa suna da kenan aka ce albayt kenan masjidil haram kuma aka ce almasjid kenan abinda ake wurin da ake sallah da aka kewaye kewayen ka'aba qala malik altafas hilaqu sha'r me altafas da can da can altafas kaza kaza da ake ran me altafas yace hilaqu sha'r ولبس الثياب وما تبع ذلك aka ta tafas iya dokan aski dashi da sa tuwa da abin da yake biyo bayan wannan na abin da aka halitta mai ake haji kenan a tafas shine iya dokan aski iya dokan sa sa riga su wani yankan farce dan cewa ma ta bi zalik da abin da yake biyowa baya bayan wannan don ya kaca su ne abinda aka halitta mai harami bai aski bai yankan warce aski na ka ko na gaba da aski ko na mata duka bai tabawa matuka iya cikin aikin haji sai ya kare takwa aka yi ba shi damar ya cire wannan ababe na kazamta kala ya haya su ila malikun an rajul da siyar hila gabi mina fil hajji hal hau rukusatun fi an yada gabi makka kala zalika wasu amma wal hilaq bi minan ahab ilay na wa imam malik tambaya me matsayin mutumin da ya mance ya kare aski mana ya kare aikin haji maimakon yayi aski amina dan nan ne asali abin da ban ajere an aka yi jiwa a nan minan za a zo a soke dabba ko a yanka rago kuma a yi aski ta ko a gangaro asalin abin kenan ta kuma a gangaro ta wafi fada tunan kuma ji bayanin da imam malik ya kan wannan mas'ala ta yin nasu a jere da hana raba su to nan ya ce ma'ana imam malik amma tambaya kan mutumin da ya mance askin aminal aikin hajji da kuma je halar ruwa kusatun fiye halaka bi makka babu lahiya da rangome ya yi askin shi a makka ya ce zalika wasu duk halaka ne ko ka yi amina ko ka yi a makka amma ce wal hilaqu bi mina ahabbu ilayya yin askin amina shi na so yawan ababe duk abin da yayi ne kullum magabata sukan yi ta abin duk da ana iya kaza yayi juz amma me yayi yin shi aminan yan wala musanin mu azar muna daruri da yawa wanda suke yana kan ababan da yanzu da wuya ka ce ka yi jiwa ka zo ka yankan ka yi askin wani abu ne wanda yake akwai matsaloli wani lokaci ma dabba kanta ba a hannunka take ba a hannun wasu daban take kenan to shi da tunda kullum musulunci aka bude kowa akwai dama mutane suna iya dama wani bakon dama kadda mutum doki wannan ka ce wanda bai ba haka ba a ce laihi ta mun misali a yanzu abin mai abin da aka yi aka sa nan aka yi jiwon da yawa zawa suke maka bayan jiwa ba mai yankawa ba mai aski ka zo maka duk da wasu suna samu a nan a nan kautar daga wurin jamara ana samun wasu masu aski duk da mahi yawa ba aski wani masu sai ne suke zama rabi da rabi kenan in sun samu ne a nan ya kamata abin da ya yi kuma ka biya shi imam malik askin ma ba kayi ba bayan shiwa ya kaje kayanka ɗan ajerin ne jin da kai ba daidai kai ba a tsarin ba haka tsarin yanzu ba daga jiwa yanka ake ko sokewa ake ta kwa ne aski ta kwa azu tawafi na ifada ta magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ifal wala haraj gaskiya ba matsala annabi kuma ce ba ta wala haraja mun da ce ifal ma ta babu laifi kenan duk mutum samu dama yayi ya sarki abin da kika gaskiya magana ka mu sa ka mukunci eh qala malik al-amru alladhi la ikhtilafa fihi indana anna ahadan la yahliku ra'sahu wa la yaqulu min sha'ri hatta yanhar hadan in kana ma'ahu yace wani al'amari da yake babu sabani a wajen mutanen Madina ce alamar inda na kenan ala madina abinda kowa ya sani kenan babu jayayya cewa anna ahadan la yahliqu ra'sahu wa la ya'khudhu min sha'rihi kan mutum bai da dama ya aski ko ma'ana ya rage ne sai sai da zai yi shi ne la ya'khudhu min sha'rihi hatta yanar hadayan in kana ma'ahu sai ya soke hadayar shi in akwai hadayar tare da shi kaga duk anan kaga wannan magana kaga mu yanzu ina muka ganta ma dai ko ba ka tana can wajen yanka ba a nan ka take ba so a lokacin da kana zuwa na iya magana masu zuwa da hadaya dan su mutanen kakara can za ka zo da iyawa ka kiwo ka kiwo da kayanka ma ka kiwo da kayanka ka zo da kayanka haka suke zawa da shi iyawa ta kace iyawa masana tun da rage dai ba ka zo kana nema ba iyawa ka zo maka rasa sai suke zo su suke zawa da hadaya tun daga can to kenan wanda ya zo da hadaya a tabbalin hadaya mahinahu kenan a nan shi kenan kai da ya aski kai da ya sai sai bayan ya soke ko yanka wannan hadaya da yake tare da ita don ta in ka nima abu ka kenan wanda bai wanda babu da auren shi ka ga bai cikin magana wala hidu min shay'in haruma alayhi hatta hidu bi mina hatta hidu bi mina yawman nahar yace kuma bai halitta duk abin da aka haramta mishi na aiki na alhaji bai halitta komi bai halitta gare shi askin ne sai ne duka wankan harshe ne duna na sa kaya ne da kullum bai halitta ka aje wani abu sai ya warware a ranar sallah illa warware farko jiwa bayan jiwa to kuma magana aski jiwa kai shi kai ka samu an ce warware ya karama bayan bayan ka zo ka kawana a muzdalifa to kenan ba wani abu zaka yi sai ranar sallah su wasu yawan nara abin da ake fara jiwa ne ta ku ai magana yanka ta ku ai magana aski yace wannan magana dai dan yace wa zalika anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahalla Allah ta kakku aske gashin ku sai hadaya ta kai wurinta kana kenan wanda yake tare da hadel kai ya aske kenan gashin shi sai ya isa da hadaya wurin da ya kamata a kai ta kenan ya soke hadin shi tunda mai wani hadaya makka ne ko mina magana ke wannan babu sai mun yi magana yanzu akan alhilak magana aski kuma sai a takasir magana ta sisi matsayin sisi shi kuma wa حدثني يحيى عن مالك النافي أن عبد أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ليس ذلك على الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما yadda yake al'ada shi da ya saba yi isa after ramadan in a ramadan aka yi sallah ta ramadan aka kare sallah in a wannan shekara hurudul hajj in iya niyyar aikin hajji a wannan shekara daga hajji daga sallah ta azumi lam ya akhudhu min ra'si wa lam yati shay'a hatta bai sese bai azki bai taba gashin shi ya zo hajji ya tara gashi ya sese kuma ya azki wannan haka yake shi to shi imam malik da kawo kan labarin haka ibn umar ke amma cewa laysa zalika ala nas wannan ba dora mutane ba dora mutane ba a ce in kai an kai azumi baka aka kai aski era sallah sun zaka haji a wannan shine haka yake aiki Abdullah bin Umar ne haka yake shi haka yake dan kuma daga bazan dan kuma sai daga wata sunna ce aka kai aikin haji aka sallar layya ka sallar azumi din mai aikin haji bai aski a shi haka ne haka yake eh magana kenan wani abu ne ake aikin sahabi ne yayi bai zama to wajibi akan wani shi da haka tunda zabi ne ba lai bane to kaga ce ma kai wata nawa ka aski ba ce ka aski ko kai wata nawa duk da mun san annabi sallallahu alaihi ya kayyade ya kayyade misalan akwai nusan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya sa matsala ma kanshi akwai hadisi murfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade yankan murci da gashin hammata da gashin gaba banda naka annabi ya kayyade ka a huce kwana 40 kakka huce kwana 40 da kai sama kenan har kwana 40 ba kai dai gabar su amma kanka wuce arba'in baka yanke farcen ka ba baka yanke gashi ba na gaba ko na hammata wannan sunna ce kaga kawai an kace kaga an kace ko kaga tun daga azumi kaga an jima an wuce eh duk da kuma shi ma anan bai kawo tamadan shi ne iya magana gashi na na kai da na gemu wannan kuma da shi bai wancan doka ba su ciki banda gashin gemu dama shi ba ta bai banda gashin ka a a shadin gashin gashin baki ne da farce da gashin hammata da gashin gaba su ne aka tsaye da yamma kwana arba'in amma banda naka banda na gemu naka an baka zaɓi amma na gemu ya ce ihfu shawari wafu liha wafiru liha na ce ku cika gemanya a bar gemanya wata ruwa wafu liha ko wafiru liha ku cika ta ita gemanya haramun gaba ɗaya taɓa sai kuma gashin ka shi mu za ta iya da zaɓi da kolo da ka yi sese in ba aikin hajji ba ɗaya ne ba wani abu da ya zo na fadala ta aji haka kurin kai kolo har ma akwai maganganu wanda suka zo wanda suke sa kamar ta ɗan fodiyo rayu muhulla wanda karanci littaye na iya usuna kwana bida ya kawo karanta kolo ya ɗan fodiyo hana kolo ta alagi ne makaruhi ne haka ɗan fodiyo ce to amma gaskiyar magana cewa makaruhi ne kuskure ne ya saba ba na sucin hadisi me ɗan fodiyo rahimahullah ya dogara da shi ya ce laihi ne kolo akwai labari ya tabbata na sallallahu alaihi iya ba da labarin khawarij ita simahum tahliq daga cikin alamunsu akwai aski su zama da gashi kullum ko da suke khawarijawa bisu kullum su kullum ya cikin kullum su kullum ko da ne kullum su kullum kamar shi Allah kullum su kullum akwai da suke to ganin haka ne shi dan fitar ran wallah sai da su wasu suka sanya kenan yin kolo bai haramu ne bai laihi ne da alamar ta mutanen mutanen banza to abin da sai malamai ke cewa wannan na daidai a cikin alamunsu akwai karatun ƙur'ani kuma na ce karatun ƙur'ani laihi ne mutane masu karatun ƙur'ani kuma ƙur'ani mata ma ƙur'ani ce bai wucewa nan bai shiga nan amma suna karatun kenan ya kai ta karatun ƙur'ani laihi ne dan sun yi wani alamu na a gargaza amma bai wani alamu ta sace lahi ne kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani cewa ka aske ehli kullu aw uzru kullu ehli kullu aw uzru kullu ma'ana ya magana hadisin da annabi ya kira ku aske kai gaba daya ko ku bar shi gaba daya duk hal alqasa yana hal alqasa annabi yana yana yana yafta zanku yawan shi aski da aski askin zamani da askin da za a yi a rage nan nan gashi mai yawa annabi hana shi na ga ɗan wayan min sallah da wani cikin matasa a nan shekarun jiya idan irin wani aski mace habawa ne wanda bayan da komai ba na ba annabi haram da hana ba aski ai ma kuskus a rage nan a barkar shi mai yawa a sama a saka kasar annabi hana shi manzana ce ka aski gaba ɗaya ko ka bari gaba ɗaya haka wannan dan Ja'far iya ba da lokacin da babansa ya rasu annabi ya zo ya kirawo masa dukkan mu aka ma'asi gaba daya annabi iya aiki kuma ya sa iya kuma har ma inda laihi ne zai zama to ma wani abu ne na shari'a annabi ya ga addu'a ga masu yin aski inda ya aski laihi ne iya cikin ma shi'ar wanda abu mahi yi ku gaskiya magana aski ko da kaga adu sun ce laihi ne wancan tunanin aiki alama ce ta kawar jawa wasu suke cewa lahin amma annabi ya nashi ba amma annabi ya halitta kuma yayi ya kirawo wanzami ya aski din jafa haka nan aski shine bin badar mawalla yake cewa babu wata maziya ba wata fadala ta barin gashi ko ka aski a ce askewa ta yi ko bari yayi duk yanda kai in ka gyara ka ka gashin ka ba in dai ka gyara ba a san ka ba san kazamta ne ba san kazamta ne ka gashin fiyaya amma barin gashi kaga mu kuma na al'adunmu wannan ya kawo a wajen manya barin gashi su ma duguduzun a wajen manya barin gashi laihi ne mu a abu a nan barin gashi ta wacce abin da ya nan fodiyo ya tasiri kansu suke ga barin su ma duguduzun laihi ne to illa kai barin su ma ka gyara ta eh kaka baka duguduzun kun ba gyara amma gaskiyar magana aski ko mutum ya yi aski ko ya sai ko ya bar gashin shi babu wani a wata maziya da ta zo ta fadala ta wallikin dabarin ko saisayen wasu in ba a cikin ibada ba kenan a cikin ibada ne a aikin umara ko haji a shi ne yake da fadala ta aski ya yi sisi amma ba shi ba kowa a buɗe dole za ka iya wanda ya yi sauƙi a wajenka za ka iya yi gurin a takaici wallawa yanzu mun ji dai nan magana ta abdullabin umar yadda yake yi bai taba gashin ka ko na gemu sai ya yi haji malaka ce amma da abin ba a dora lissu zalika alin nasu ba a dorawa mutane ba ya sun haka ke wa haddasa ne an malik an nafi an na abdullahi bin umar kana idan halaka fi hajjin a umaratin a kaza min niyyati wa shari'a abdullahi bin umar ya kasance in ya yi aski a hajji ko umara bayan askin kai iya kama geman shi da gashin baki rage yan wa wannan su ne masa'alar da malamai bali malaman suna da dama suke magana har yau akwai malaman suna masu ganin gashin gemu diyan da yawa ba ta fashi da masu ganin cewa ana iya ragewa wannan masala ta taso abin da ya shahara hadisin abdullahi bin umar wanda imam al-bukhari ya zo da hadisi na ibn umar in yi haiji ya kare yana kama geman yin shi abin da ya karu a kamu guda sai ya giruce shi haka yake kamun guda in ya kama haka saura ƙasa da kamun guda sai cire shi wannan shine wanda wasu malamai na ce a da bace wa firru liha wa afu liha ya za ta rage manya ta hanyar kai albani rahimahullah shi da irin masu wancan ra'ayin an yi rudu kan maganar na hana masu cewa ba a taɓa kurin din yawan shi albani rahimahullah bayan ya ce wannan siga ce ko lafazi na'am akwai kususu ta bayakin safa ya iya mun bayani yadda abin yake ko da wani abin da nabace kun a barge manya kun zai ce an kace misali kai yanzu kuma ka taba gemu na kana gemu ba yace akwai al'umma ko a wasu garuruwa gemu ya taba sa ya ka taka shi akwai masu gemu ya taba taka a wasu wurare kasa za ta sai ta taka sai taka ta naga naga wani naga wani bidiyo kin wani gemu haka sa har kasa ya gemu ce ta dan gemun kurin tahiya yake eh to kenan kana ta ya kun gemu gemu a jiya ta kasa hai zama kayu ma kama ana jan gare shi sai da bajin kare ya bagana gaskiya ta cewa masu cewa kurin ofiru a bar gemu ta wannan wannan bata ma'ana bace gaskiya kuma ga sai ce ce bayan ibn umar kuma ce ba hatta akwai wata abu huraira kuma ta tabbata ce wannan sahabbai ne duk da wancan nafsi na'am a bar gemanya ka tabata ku cika ya tabbata kuna tattaya kurin ba kai wanda tattaya kurin gemanya ita gaskiya ce abin mai ƙware ya magana ka abin amma suna nan suna ta kwanan gemu ba a taɓa shi to wannan shi ne dai tsakace madogara da albanin da mula gaskiya kuma ka dalilai wanda suke ba mutum dangana ya yarda da maganar yana wadda abubuwan mangaru da ba nan ba can masu gemu wannan gemu ake yana nan wannan gemu gemu na kama gashi ko kan ma bai kai ba sun masu gemun ya da gemu yake tahiya mu a nan sai yanayin mu yanayin babu gemu da sunan gemu irin wancan ake magana kan shi wannan sallallahu alaihi wasallam ta gemun shi baganin kullun shi baganin wuyan shi annabi baganin wuyan annabi domin ge baganin wuyan shi baganin kullun shi ya riki ya riki shi haka haka yake gemun ne kiki ba na mana ban na ka gemun gaci kullu ba ga na riki ma wai yayi wani riki gemun na riki daga zaka riki ma ina ba kai su ba sarki ba zana magana ya an kama shi guda kamun guda haka abin da shi ba aka ba da dama shi ne ake rigima ba yin damu ba a gemu wancan wanda ya an kama a yanci kamun guda shi na an rage ba rage ba da kai da muka yi cikin rigime mu cikin rigime gaskiya a nan da ya gemu gaskiya da aka kamun guda na har saura amma ya kamun guda na saura gaskiya shi ne wa masala kenan illa abu ɗaya ne wa malamai cewa ittifaqi ba malami ɗaya cikin magabata ka dauki mazhaba Abu Hanifa Imam Malik Amr ibn Imam Shafi babu ɗaya cikin wannan mazhaba wanda ya halatta a cikin babu babu ɗaya wanda ya halitta illa wani ce makaru na ce haramu amma babu wanda ya halitta askige mu kuma kuma duk saɓanin da ake yi ana magana ragewar in ma an rage bayan kamu guda ƙasa da kamun guda ba magana zama taɓa shi da suke samun saɓani bayan kamun guda ne ciki suke rigima an taɓa ko ba an taɓa ba bayan kamun guda to dama kenan ƙasar kamun guda bai ma cikin maganarsu ko ka sai sai ko ka aski diddai dillahi ne ba a taɓa gemu sai ya kai shi ne a wajen gwamnatin kan aikin sibin umar sabu wurera shi ne ke bada bayanin cewa ba a taɓawa sai ya huce kamun guda amma ƙasar haka taɓa shi laihi ne ka taɓa umarnin da manzo Allah ya sassa mai na wafiru ku cika ku wa'afu ku bar shi ba maza ba wanda riba ba ka dauko salama fakin da wani nan shari'a sala babu magana halitta akwai malamai yan zamani yan tamori balle masarawa na abu an san abubuwan kamar da ya kaji ya tawili sai ya tawo magana wasa da kwallon mutane da wasa da hankali babu nasi amma yake kama ai kaza kaza kaza ai ya za ai wane ne suka da halitta mashi amma malamai magabata duk an samun saɓanin mazhaba wajen malamai kan fatoyi amma ba su da saɓani kan magana ge manya cika ta zaki kuna saɓaninsu daga ina za a rage kamun guda in ya wuce an sauko ba taɓawa ma dirigimin ƙasar kamun guda ne su dirigimin su ba rigimin ƙasar haka ƙasar haka dama babu wanda ya ma dama ka taɓa ƙasar kamun guda ba wanda ya ma dama ka taɓa shi wannan shine sunna gashin baki a rinka rage shi wannan shine kwana kawai kwana 40 ba yi gashin baki ba kamar da sauran gashi ne na hamata da na gaba da farci wannan tare suke kenan su ne aka ce kwana 40 gashin baki shine kuma shi baki gashin baki suke magana juzu magana akwai masu ganin laifi ne aski mai aski irin na aska sai dai a sai a rage shi akwai masu ganin ma kwarai laifi zai ma malaka ai ganin ma laifi ne aibu ne ma amma ya ce ya maka ladabi ya maka ladabi ne aski ne aski shi ba a suke shin sun mulga ba irin na kai akwai makon masu ganin halittar haka amma gaskiya akwai maganin ka abin ne kenan shi gashi baki ake magana ana iya har askiya ko ba askiya amma dai an san rage shi kai mai za ce mai a sharif daga za ka iya shan abinci an kan shan ruwa kaga in yawa shiga zai shi na ce wani yaro ne aka lura sai ba su gani uwaya in aka aka yi hura yin su hura a gidansu ya ce baba ya sha aka ce ya sha ta yi shi bai sha kun ya gano women sa ba baka sha wa ashe baban in sha wurin baka da gashi baka da yawa shiga duka cikin kashin ore ke gashi baki ga ya da yawa gashi baki in yi kuka wa kai to duka shi baki ya bata fura shi yaro abin abin ya mai tsatsin abin in ce baban shi a ce ya sha shi ke ta yi shi in bi sha bai sha gashi baki ka cikin ore wannan kuma magana ta ado wasu na mai da abin ado wannan biya bayan annabi cewa yahudawa ne ko ya ce ku cika gemanya ku rage gashin baki eh wafa shawarib wafri liya wafa shawarib ce wafa liya wafa shawarib ku cika gemanya ku rage gashin baki kenan yace yahudawa su ne suke aikin su ne suke aske gemanya saro gashin baki muzu muzu to yau ne kishin ka san da ne hira to an aka ce a saba yahudawa yahudawa suna barin gemu ya aske bai hudun ya ce alheri ga kawai kabari aure wannan ana bayan annabi ya ce aje ba dan shi akai ba annabi ne ya ce aje ya shiga kai mutane hira to an zan muciya kana hudawa su ma yi kuyen gemu gemu suke bari haka kai mamaki haka ne hudawa a yanzu ma wasu yahudawa yahudawa masu addini an gani masu addini su gemu ga su tewa ta ka annaba su duk an gane yahudawa masu rayan addini za gemu su tewa ne ba su taɓa gemanya haka annaba su annaba kan su masa da labarin Musa ba da Harun ibn akila ta khudh bilaydi wala biras ka kama ka kama gemu na da kaina ka gemu ya ka kama shi jaki da shi ka gemu ne babba don haka kama a jaka da shi kaga magana cewa kenan amma mu annabi ya mana umarni mu cika gemanya mu rage gashin baki a rage shi shi yayi kuma magana ta aski gaba ɗaya da aska shi ne annabi sai nake sabanin jama'a da mai magana ta wallahi sai a zinin da ke nan magana abdullahi bin umar kana ya za halaka fi hajjin a umaratin a kada miliyati wa sharibi in yi aski a haji ko umara bayan shi yana kama gemanyan shi da gashin bakin shi a can ne cikin sirri bukari na ya kawo na maganar kamu guda bayan aikin haji duka wani da sai inganta wa amalik haddasa wa haddasa ne amalik an rabi'a ta bin abi abdurrahman rabi'a bin rabar ɗaya daga cikin shi aka ce faruk ko rabi'a ta rayi ya ce manyan manyan malaman madina wanda ake ce mana eh, malamin maliki ne cikin iya cikin malaman tabi'ai dan ya gamu da shi sahabbai tabi'i ne amma kuma ma- shi imam maliki tabi'i tabi'i ne iya daga cikin wanda ake ce abin wanda ake ce uwaye mata yanda suke da tarbiyya take kuma fa'ida saman namijin ya tsaya wannan ya shahada a ce da faruk faruk faruk uwashi tun da ciki shi ubanshi wuta bar shi ya barta tun da ciki baban shi ya taya masallaci aka kawo kudatarwa kan jihadi jihadi fi sabilillah jihadi fi sabilillah aka kudu aka wa'azi aka wa'azi ya tsare ya kama shi na- na khuruji fi sabilillah khuruji na jihadi fi sabilillah na yaƙi ta kobi shikenan kun da yazo gida ce ka ni ne bani bani ta zama wanci kuma da sabon ciki amarya kuma ba wani bai da ko daya sabon arme ita shi gaskiya kurin bashi ta zama ya ji an kwaɗaita su kan ya san sabon fada ta jihar bismillah yar hali ko mai hali ne akwai duniya ya da hali sai ya ce to yanzu abin da za a yi ga kuɗi na wannan kuɗin na san ya ci ka adara abin da ke cikin wannan zai wato haye girma ya ci ya ishe kuce kuce har Allah ka mu kuran ya ajiye mata kuɗi kurin ya ya wuta ya je nan aka yi nan yaƙi kwanta nan sai ina ne kuma ita ba ta ba ta kwanta ba ya ta nan an ƙare nan kun yi shi neman shahadi kun yi gizo billah kun neman shahada ki ya je nan aka buga aka buga nan ko wuta ta kwanta wuta ta kwanta ba komi sai su labarin nuri sai ta yi tun ana labarin tun ana labarin haka wasu samu labarin shi tun ana labarin shi har labarin shi bace an shiga harakoki kurin shikenan faruk ya Allah mai cikawa ba da ba dan zaman da ne ya tsaro da kamata waya gane nan muna gari kaza ba sheri za ka za ka ba ba sheri zai zai zai babu da ba babu shikenan an nan gana sai bayan wani shekara 30 shekara 30 da bar gida taranta da barin gidan garin su madina madina da madina ba shekara 30 kurran nan ya dawo gida da ya dawo cikin dare ya zo kuma ya san gidan shi kashi katalatin abakwai da wani samun canji in ba yin zamanin da zai kawo shi katalatin da ya dawo gida da ya dawo ya ji gida kun ya shi gida ya shiga gida kudin wani hoto ya shiga kawai ya ce ya shiga gida ba salama ba uzuri su kan kokowa shi da shi da wani a cikin gida ana kokowa tiki tiki wata wato da ta wuto kuwa ta ga uban shi ne zo dan shi ne shi ne a shi ne mai gida shi ne mai gidanci shi ne mai gida- gidan gidan shi ne aka shigo gidan shi ne aka shigo yanzu ba uzini dole ya ya bari an yi ma'aikutu wannan da kokowa shi da shi ciki ciki wata wata ce kada da tsatsa wannan ubanka ne wa kan wannan ɗanka ne suke aka rungumi juna cikin dare ne suka rungumi juna shi kenan kowa ta yi aka da ƙara hira aka ta yi a kwanta da asuba ya hutu zuwa masallaci shi baban nashi da ya je masallaci aka salla asuba sai ga an wata halka an taru ya kasa gani ma mutum bai gari mutum an taru sai ce wani me wannan me wannan wai wannan sai ta ji ba wai wannan aka wani abu sai to kusan kai anan kai bako ne anan kai bako ne ana faruka ne ai kaza kaza to da mun a cikin dace a shi ya ce ma oye an yana tambayar cikin dare to yaya kaza kaza kaza na kudi da yawan da aka tace bari kaga kudin suka shiga kaga kudin suka shiga ita kuma dan ta dauka take min hidima ta ba malaman hidima maskula dan take min hidima malamin maskula mishi ko ina za ta tura shi ta ba taimaka malaman kudin karatu da yaro yake farko kuma yaro Allah ba shi ilimi ashe wannan yaron dan shi ne dan shi ne mai wannan a madina lokacin ba ilimin shi kan madina shine shugaba na ilimi a madina wancan zamanin zamanin shi ya ta ce ya ce ya ce lalle na ga da kudi suka shiga ya ya samu tarbiyya ya samu karatu kuma shi ta shi Ibrahim wannan shi tarbiyya ta Rabi'a ba ya ba biya biya biya biya Abdurrahman to sunan shi sunan sunan baba baban shi Faruk ne shi sunan sunan baban Faruk Faruk sai kira baban nashi to shi Rabi'a bin Abdurrahman iya kan iya cikin kiran malamai iya cikin malaman babban malamin malamin shi yake ba da labarin ci ana rajulun ata ƙasar bin muhammad wani ya so ƙasar bin muhammad ya same shi jika muku su dikin ya ce mishi inni a fatu wa fatu ma ahali ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأثنان ثم وقعت بها فذهك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين نمي وكان wannan a takaice mutumin su kasibin muhammadu ne ya ce to ni a fatima ya hada na wuzo kenan bayan jiwa na jama talaka ba na rasalla na kaɗo kenan na nuho ka abayin tsawa ke na ifada ya ce to mun kaɗo tare da matata muna hanya sun ma'adartu ila shi'abin kenan ɗan karkata haine kwana zuwa wani ɗan ɗan hanya ɗan wani daga wani raɗewa a cikin shi abu ɗan ɗan doko ɗan wata hanya ne ya zaɓi ɗan wata kafa wata ɗan wani wuri ya raɗe hanya ɗan wani ɗan kwarku ɗan wuri ne shi abu ɗan raɗe cikin wani ɗan kwarku wata hanya hanya wani ɗan wuri wata mace wata farfajiya ɗan ɗan rame ke na bar hanya fa zahabtu da adanu min alhina so zan kusanci kai matata kenan kenan iya san biyan bukata da matashi da ya rabe iya neman haka faƙalar inni da muƙasirin sha'anin hau ban yi aski ba ban yi ba sai sai ban yi aski ba da muka yi jiwa ki ne bari har da aski a taɓa da sai sai to shi kuma ya yi niyya ya ce fa'akatu min sha'ariya biya sinari su mata aika san sai sai ake ku su ba ya kama gashin gaba ya gizo ce ya ce kwanar sai sai da haƙoli cire gaisa ya ce hira kama gashin da haƙoli na na ciro na ciro kai ya ce sun su biya kuma na amka mata da mana biya bukata shi ba a nan ba ta kasu shi kasu biyu dariya kirkiri dariya shi kasu biyu dariya ta biyu da ke fata shi malamu ya kirkiri dariya ya ce murha فلتأخذ من شعرها بالجلمين هقولي بيه كذا كذا تأذكي بنادى ما جلمين المكشي المكشي كذا تأذكي قال ده شو كام أي قبادة يا جيربتي كده بعد ورد أجيبها ما يده ورد ده هقولي كذا تتي معنا ت ت تجيربتي قاش ناتا ده ده المكشي haka ya gaya mishi barin kenan maimakon ba da haƙuri ake ba ƙal ƙal malu astahib fi mithl hada azizul qadama malik yace irin wannan wuri tunda ya je ya kwanta da ita kahin ta ya aski yace mustahabbi ne ya yanka dabba ya tudda ji mustahabbi ce kenan ba waje don ya ya tawafi ya yi jiwa ya kare tunda ya yi jiwa kenan ya ta talu asgar ya yi abinda duk da ba bi ba abinda ke jere amma dai tunda ya yi jiwa ya tsira haji kuma ta yi kuma ta ba ta wajibi ne sai ce mustahabbi ne a wajen imam malik malik ce mustahabbi ne shi a ce naso a ce ya yanka abin yanka amma shi kasim kin bai gaya mai haka shi mai fata wadda aka labarin shi kun dai dariya mishi ya ce a je a yi sai gaba daya a yi da almakashi ba da haƙuri ba mala to shi malik ce dai mustahabbi ne a yanka jini a yanka dabba وذلك wannan magana da imam maka ce da imam malik yayi yace anna abdullah bin abbas qal man nasiya min nusukihi shay'an falinzuka dama dan abdullah bin abbas yace duk wanda ya mance wani abu daga cikin aikin shi na haji ya saba ko ya bari ya yanka mana ya yanka dabba ya zubda jini to tun an ji adurji shi gona abin ba haka kamata ba a yi shi sai imam malik ce kenan ya kamata musabi ne ya yanka dabba mustahabin gaske magana ba wajibi bane ba dangane ya samu talul yayi wannan ba magana gaskiya ce wajibi ba magana wajibi ciki amma shi hujja imam malik da tabi bin abbas yana kana shi yasa ya ce kenan ya so mustahabi na ita mustahabi kenan shi ma san kenan ba dole bane ba dan baka yi ba babu lahi وحدثني عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر انه لقي رجل من اهله يقال له المجبر المجبر قد أفاد ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيد كاشكو منا عبد الله بن عمر ya game da wani mutum daga cikin 'yan gida ɗanɗan wunshi ana ce mai almujabbar ƙata afad ya je tawafin ifada kenan ya ka ce bayan jiwa bai yi aski biyan ka ba sai ya wuce ya yi tawafin ifada wadda mai halin wadda mai kasar bai yi ba aski bai yi ba sai fiye da shi jihai da zalika mana ya za a umarni bai san ba haka ake ya jihar shi abin ya wuce kurin ya je bi askin ba ya je kafin na fada sai abdullahi bin umar ya mai umarni a yarji ya koma baya kenan kai kafin fada ya koma baya fa hal ya je ya askin a yukasar ko sai sayan sun mai riji da bai fa ya fid kuma ya dawo ya tawafi fada ranar kwarai ya tsananta mishi bayan nan sallallahu alaihi ya bada ɗaukar kaga nan mashin da kwatanta ya ajire ya je ya yi askin ya dawo tsafin fada sabo wancan kenan bai ba wannan aikin sahabi ne haka abin da ya bai wa haddathani an malik annahu balagahu anna salim bin abdullah kana idha arada an yunum da'a bil jalamain fa qassa sharibahu wa akhadha bi nihyati qabla an yarkab wa qabla an yufil muhriman ana abin da yake wannan labarin salim bin abdullah shi ba ai baban abdullahi wanda yake bari ma tun daga sallah ta ta azumi bai taba gashin ya zo shi ko shi kuma dan kana idza arada an yahul in yazo wajen harama ta aikin haji da'a bil jalamai sai ya sa kan almakashi guda biyu mana kana adam biyu ne sai ka kan almakashi fa qasa sharibahu sai ya rage gashin bakin shi wa khatama liyati ya kama taman geman ya sai ya rage iya haka kabal an yarkab kayan ya hau abin hawa ya kama hanya zuwa makka makabal an yi mai wurin ka hanya dauki tarbiyya ta aikin hajji ko mara a nan yake zawa ya shirya komi to ka sai niyya ya kama sai a talbid nan wakilin da almuhim magana ta mai yake cewa ta magana ta aski ko sai a tsara abin a jere in mutum zai iya tsarin jiwa ake a yi aski ko sese a jiwa ake a yi yanka a yi sese ko aski ta kuma aje tafi ifada haka yi abin bitartib na manzana aikace manzana haka sarsa mai manzana haka yi a hajji da yi to amma abin da ya wakana a ran nankin wani zai zo ce ya rasu lalla ni hede na yi aski ma na yi jiwa wani hede na yanka ma na yi jiwa anas ifal wal haraj wannan shi bude kuma akwai ruwa bukhari ko muslim ta inganta manzo ya tabbatar musu da haka ya ba su rango mai yin hakan kuma yace wala haraj ba laifi bane gaskiya magana kenan at-talbid me at-talbid at-talbid shine a gama gashi ya sa mai kwaro amma zama kwaro ne masu gashi da yawa gashin laraba gashin nasu an aka sa ma gashi kwaro game yaki wuri guda na ɗaya gasa mai bulaguro sai gashi mai buzubu ya mai buzubu sai gashi ya buzubu da gashi ba da lokacin nan ba mai gyara ba to an kame haka nan ka huta gashi game buzubu ya game wuri guda ya kame wuri guda an rike shi kuma kwari wani kwarkwata bai bai kwarkwata bai kwari bisa gaske shi to shi za a san sa dogon bulaguro ya sai a talbid ya sa mishi ya sa mishi ƙwaro ya sa jika kan da ƙwaro ya gama gashi wuri guda kan sai tsaye kurin kamar ya walƙiya kuma bai bai waya gashin gashin ya gama wuri guda haka sai mishi shi mana a talbid to kan wannan magana shine to haddathani yahya an malik an nafi an abdullah bin umar anna umar bin khattab qala man dhafara ra'sahu falyahlik ولا تشبه بالتلبيد عمر بن الخطاب yake cewa duk wanda ya kitsa gashin shi to lazim yayi aski gaba daya kanku kwatanta kanku da talbid da shi talbid shi ya ce a asalin talbid shi ana ina ka ce shi ma na hakikan in tarbiyya na gaskiya shi ma yana aske da mun bai sai wa kashe gaba ga muri guda to kenan sai abu da yake kamar da kuma tabi ba dan kenan in tarbiyar kin ne matsayin shi shi ma in dinin kirkin ne dole ya aske kenan to kake kenan kake kake ma da jiwar kamar wanka kai ba kitso ba kai ba talbirkin ba shi ganin kakku kwatanta gashin mu talbir amma nan menene kenan wanda ya kitso me mana mamma zan magana ai mun san mata a kitso suke ko su mata ya ka ba su dama idan mace ta zo ta aikin haji ta kare sai ta kama gashin gaba da kitsan sai ta girbce karshen gashi ta yi to yanzu namiji ne sai ya sai kitso shi magana shi namiji in ya kitso bai da wannan dama bai da wannan dama irin ta mata ɗayan biyu ne ko ka aske gaba ɗaya ko ka warware kitso gaba ɗaya ka kai sai shi namiji shi magana kenan shi namiji bai dama irin na mata ai sabbai suna Muhammad zan Allah zalma yana wa gashi shi kamu irin kitso a kamun gashi shi tumi gashi da yawa suna yi har manzo Allah ma yana yi yana yin kamu na gashi shi dan sabka ki haka to wanda ya riga yawa kashi kamu ya kitsa to shi bai irin na mata ya ce a ya kama ya girbci a dole ka ashe gaba da gashi magana kenan to amma shi an ce a wajen Umar bin Khattab ya ga kenan hatta talbid ana iya an dai ana iya sace ina sace ana ana sace kanshi an wancan amma illa hakika ne shi ma dole aske saboda gaskiya shi an ce a sa ƙwaro gaba ɗaya kenan gashi akan wani guda to ina za a iya sace gaba ɗaya kashi ma bai yiwa ina bai kuma gidan kaman kitsa sai ce nan kakkai juwa ya kamar wanka kai ba kido ba kai ba talbirkin ba sai ce ganin magana ki sai umar ya hana kan yanzu bayan mun ji magana da ya akan magana ta kitso ga matsayin shi karara kurin aske zai to me ya matsayin shi a talbirkin ya ce wa haddasa ne a malik an yahya bin sa'id an sa'id bin musayyab an umar bin khattab qal man aqasa ra'sahu aw dafar aw labbada faqad wajaba 'ala al-hilaq umar bin khattab ya ce duk wanda ya lankwasa gashi sa wani cikin wani kenan kamar zaman nau'in kitso ne sai a gama gashi a sa wani cikin wani masu gashi da yawa su kana wanda ya lankwasa gashin shi ko ya tubka shi irin da kitso ko ya talbi shi a labbada kenan sai ne gashin shi kwaro ya gama gashin wani a wuri guda duk wa'annan ita fakar waje ba alaihi wajibi ne ya aski kenan a takaice wajibi sai sai wanda za a iya sai sai gaba daya sai ka ce sai a zo aikin haji akwai manzo wasu ya kan hanya da haji haji haji sai ma girb sai cire ma wannan kotai daya da almakashi wannan bai ba shi namiji gaba daya yake sai sai ba a ba a cire rabin gashi da haka suke rubutan da yawa wani bai sani ba suna na geyi da ƙara bashin su ya haji haji kuma girb wai ya kare a gaba daya yake sai sai duk mai sai sai gaba daya yake ko sai sai gaba daya ko kai ashi gaba daya amma mata su aka ba dama in suka kamun gashin gaba ɗaya suka rike shi an ce daidai kan yatsa suka cire ya ifuro daidai an mula aka ce daidai yatsa kurin shi kenan kenan sai sai sai za mu su musu aski daga nan ya kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته